الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد المرء مع من أحب رضي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين ورضي الله عن حفيده صاحب الطريقة ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ أحمد الفيداني رضي الله عنه عن خليفته صاحب الفيضة شيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه آه، السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله manyan sarakuna sarkin karkara da sarkin zango sabon zango da sauran sarakuna da jagorori manyan malamai maraga shef usman duhu rubutu shef imam halifa shef yahya amin da sauran da katira kowanne da lakabin su na girmamawa da sauran malamai mukaddamai da almajirai da muridai yan uwanmu da masu bejin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkanmu ina mana sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته lallai abin da ya tara mu a nan shine maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mun zo ne cikin wakil shehi shi namu Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu anhu a ni kaɗai ba tare da babban amini shi Sayyid Muhammad Awwal da kuma Alhaji Sule Samba da sauran tawaganmu na masu bikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Alhaji Kabiru Ibrahim ɗan dogarai da Sharif da sauran tawaga ne. Mun da ya kawo mu nan shi ne mun zo ne mu taya ɗan uwanmu musulmai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan gari na Accra ta Dumburiyar Ghana mu taya su farin cikin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda shi samuwar manzon Allah wani alheri ne wanda ba taɓa yi ma wani wata al'umma kamar wannan al'umman ba abu ne wanda ya faru ne so ɗaya a duniya kuma ba zai taɓa ƙara faruwa ba na samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yadda aka rawaito daga annabi yana cewa kushukan zallan ƙwarar wato hadisi ne na kursi annabi ya rawaito ubangiji yana cewa ni in ji ubangiji na kasance wata taska ce lambuwar wanda ba a sanni ba ƙaratu an ɗora ba da na so a sanni a kalabtu kalkan sai na halitta halitta da ta'arraftu ilayhim sai na raɓe su don su sanni fa bi arafuni ubangiji ya ce to da na kusance su don su sanni sai suka sanni saboda ni ana da ba dan ubangiji ya yi ta'arrufi ba da su ma ba za su san shi ba to anan malamanmu da suke fassarawa sai suke cewa fa bi arafuni din nan ai ma'anar shi fa bi muhammadin arafuni صلى الله عليه وسلم sun sani ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya aka yi fa bi ya zama to fa bi muhammadin wannan kuma ilimi ne nasu in an dan bayyana ne kaɗan za a gane ta yaya aka yi fa bi ya zama to fa bi muhammadin in ka duba za ka ga faɗin nan malamai hisabi suna fassara ta da tamanin ba biyu ya goma kaga tasa'in da biyu kenan in ka ɗauki sunan muhammadu mim ɗin farko arba'in ga ha takwas ga wani mim ya zama tamanin da takwas ga dal hudu zai baka tasa'in da biyu daidai adadin fabi tasa'in da biyu daidai adadin sunan muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam ma'ana da ba dan annabi muhammadu ba da ubangijin ma ba zai sanu ba duk da wasu suna inkarin haka saboda hijabin da Allah ya saka musu kasan shi lamari na alherin Allah kalala ne wato kyautan Allah ne ba kowa ne yake samu ba ba kowa ne yake samu ba tun farko yadda ubangiji ya gina lahira ya saka ta da wuta da aljanna in an ce kowa ya buɗe idon shi ga hanya aljanna ga hanyar wuta kowa ya kama hanya ya je masaukin shi babu wanda zai kama hanyar wuta kowa aljanna zai je shiga da kuma ubangiji ya yi wuta ne saboda ta zamanto tana da mutane irin nata to don haka dole sai an shirya wasu tarkuna a hanya yadda ita ma wannan gida na wutan jahannama Allah ya kiyaye mu ita ma ta samu kasanta na mutane to shi yasa ake saka irin wannan tarko din shi babban lamari a wannan hanyar shine abinda baka sani ba ka yi shiru ka ce baka sani ba amma kar ka yi inkari saboda shi lamari na manzon Allah falala ne Allah ya bashi ihun mutum ko kuma musun shi ba zai jawo asiri ba da haka alhamdulillah ubangiji ya saka mu a cikin wannan al'umma al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji yake karanta ya ba ta khairiyya yake cewa kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas sai kuma ya ba mu cikin tafiyar Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abun da mutum zai ya yi nisa ya tsallake kowa ya fi shi sai son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Soyayyar manzon Allah da shi ne bayan Allah suka tsere ma junansu. Ko Musa Tsairu zuwa Bauchi yana cewa in mutum ya fika da dukiya to kai kai kokari ka bi shi da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya fi ka da ilimi kai kar ka tsaya kar ka sallama ka bi shi kai kuma da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son manzon Allah yana nufin ma'iyya kenan yadda yake cewa hadisi almar'u ma ahabba duk wani masoyi yana tare da masoyin shi kaga mu alhamdulillah yadda ubangiji ya zaɓe mu ya ba mu son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har muka taru a wannan gari gari na Accra a jamhuriyar Ghana sai juna farin cikin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wani abun mamaki wato tarihin shirya maulidin na manzon Allah sai ya dace da tarihin maulidin Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu domin shigo watan rajab watan aihuwan manzon watan aihuwan masoyin manzon Allah wato shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu da shekarar jiya kamun nan ta alamis shi mamu shi gudanar da maulidi da shi Ibrahim Kaula shi kuma shi Ibrahim Kaula wani ramiji ne wanda ya zo a ƙarshen zamani wanda yake tattare da asali ya tsige tun ba da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tun farko dukkan ziyan annabi ya mana ishara yana cewa bari ta to kan ziyan tun haƙi wahdahu ila ka tana qasima wa muqassama haka yi ta gaya mana a cikin diwani shi da ya cika shi da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani wato sirri ne na Allah ya ɓoye shi ya tsira duk wani alamu wanda ba za a taɓa ganewa ba Yau Ibrahim wata ajiya ce ta Allah wanda babu wanda ya santa a nan duniya ma balle a lahira. Sirri ne na Allah ya ɓoye shi. Wanda mu alhamdulillah ba wai dabara ne da mu da hikima da basira har ya jawo muka gan mu tare da shi ba a cikin falalan ne ya saka mu a cikin mabiyan shi. Yau Ibrahim Kaula radiyallahu anhu. Ku shi haka lamarin manzon Allah yake Ubangiji ya kaddara cewa za a turo manzon Allah wannan duniya irin tamu dauke da jiki irin namu ya zo yi shekara 63 kacal a wannan duniya amma ba wai yana nufi bidayen halittar shi bane kawai a ubangiji farkon abin da ya fara halitta shine nurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Jabir wani ma khalaqa Allah nura nabiyyika ya Jabir farkon abin da ubangiji ya fara halitta shi ne hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da wasu malamai su gaggaka wasu hadisai wanda suke magana akan awwaliyan kalfi cewa alƙalam ne aka fara halitta dogaro da wani hadisi a wani makarar Allahun Alam a ƙara laukacin maka da ma ya ko da kuma wani hadisin da yake magana a kan farkon halittar Allah shi ne hankali amma mu dai malaman babu da suka rajja shi ne nurin annabi na hadisin jabir cewa hasken manzon Allah shi ne farkon abin da Ubangiji ya fara halitta Ubangiji dai halitta shi ya saka shi a wani wajen da shi kadai ya sani ya zauna yana yi babban gizi ibada irin wanda shi kadai ne ya sani babu wanda ya sani sai shi sallallahu alaihi wasallam to ya tashi zuwa irin wannan duniya da ubangiji yana faɗa a alqur'ani cewa qul in kana lirrahmani waladu fa ana awwalul abidina kaga awwaliyya ibada tattat awwaliyyan sal saboda mujarrad wujudin farkon halitta ya tsadi ibadan farko ya suduri daga wajen shi don haka da ya zo wannan duniya ta mu wannan da ɗauke da jiki mai kama da na mutane ya shekara 63 marhala guda biyu marhalan farko ya yi shi a makka marhala na biyu ya yi shi a madina aka saukar mai da alkur'ani a tsawon shekara 23 wanda aka saukar da duk abin da ɗan adam zai bukata a rayuwar shi na hukunce-hukunce da na tarihi da na faɗin zamani na hadir da na faɗin mustaqbal duk yana cikin alkur'ani a tsawon shekara 23 aka saukar da shi ba kamar sauran littattafan ubangiji da suka gabace shi ba sauran littattafai ana saukar da su ne lokaci ɗaya yasa har nan maka suke mamaki wai me yasa القرآن ما في زما هكذا سنة سوى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ليس شيما بأسوق أرمي القرآن كمن يندعك سوق تسوى التوراة الإنجيل جملة واحدة فا وجد يأتي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا إذا نظام الله يرى مرحلة بلادنا مرحلة فرقو يندمك في مرحلة مكية مرحلة نبينا زمن مدينة duk ubangiji ya yi wannan zaman ne da duk ahdasin da ya faru a ciki dan mu na baya mu zo mu ɗauke shi sallallahu alaihi wa sallama makarantar mu mu ringa ɗaukar duk abin da ya faru da shi mu ma mu yi koyi da shi abin da ya faru da mu mu yi tunani mu duba mu ga da ya faru da manzon Allah ya manzon Allah ya yi yasa duka tarihin manzon Allah da siran shi makaranta ce ta musulmi inda musulmi ya zo ya karanta abin da ake so da shi shi ne ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ubangiji yake cewa da kakkana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatu wato lallai ya kasance a wajen ku rayuwar manzon Allah ya zama zamanto muku abun koyi ne shi ya sa sirar manzon Allah gaba daya akan taru irin wannan zama na maulidi ambaci manzon Allah a yabe shi a faɗi tsiran shi wato yadda ya yi rayuwar shi ga abubuwan da suka faru da shi ga irin yadda ya yi yaushe sa marhalar shi na farko na makkan nan marhala ce wanda an yi fama sosai ba zama ne na jin daɗi ba da tusan da manzon Allah ya fito yana ɗauke da risala na annabta tun daga nan kuma garin makka suka kulla mai tsana ya zamanto babu wanda suka tsana a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da shi kadai suke yabo saboda gaskiyar shi da amanar shi suka kulla mai wannan zai zamanto inda zai je kira zuwa ga Allah ba a bari a saurare shi annabi ya zo da kaɗan wasu za su zo su ce to kun ga wane nan zuwa in ya zo kuma dama gashi nan yana da tabin hankali yana da kaza a uzubillahi sai su faɗa wa mutane wajen mutane kan su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wannan marhala ta kasance wata marhala ce mai wuya a kan tarihin da'awa na musulunci to farkon da aka fara ta da da'awa sirriya shekara biyu bayan nan ta zaman jahiliya bayan ubangiji ya gaya ma annabi cewa fasta umar nan aka fara kira a fili jifa jifa ne za ka ga wasu sun zo sun karɓi musulunci mutum ɗaya mutum biyu amma wayanda suka karɓan ana bin su da azabtarwa ana wahalar da su ta zaman to marhala tana hajjin aƙida mummuna da ta samu ƴan makale suke kanta wato aƙida wanda take kira zuwa shirka wani Allah bauta ma gumaka bauta ma mutane da dai sauransu wato marhala ce na farko na hajji kamun ku- wato manzon Allah kuma ya zo ya ta'asisi aqida na asali aqida musulunci wadda take gina akan tauhidi kadai ta Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kullum ayoyin makka in za su yi magana za ka ga suna magana ne akan tauhidi wanda su kusan kashi biyu kenan daga cikin uku na kashin alkur'ani in za ka kasa shi kashi uku kashi biyu duka suna magana ne akan wannan marhala na makka suna magana akan tauhidi rayar da mutum bayan ya mutu wanda abu ne wanda mutanen makka su yi inkari shi jumlatan sun ce ba su yarda da shi ba haka manzon Allah ya yi ta bayani ya yi ta bayani har tsawon shekara goma sha uku a makka yana musu wannan kira zuwa ga Allah ya kuma kullum suna muƙabalar shi da musgunawa lokacin duk abin da za a yi ma annabi da sahabbai sahabbai ba abin da suke yi sai dai su yi haƙuri ubangiji yana kiran su da su yi haƙuri Allah ya ce mai hujjin afuwa an urfi wa aqida dina kai haƙuri kai afuwa kai ci gaba da kiran su kana kiran su da su ringa afuwa su ma wa'arida da jahili da kuma ka ba da baya da wa'innan jahilai wanda za su zo su yi ta maka jahilci a lokacin marhala ce wanda gaba ɗaya su tattasin da cewa ita tana koya ma musulmi inda duk ya tsinci kanshi a kan shi ne a kalliya wato an rinjaye shi da yawan adadi ga irin abubuwan da ya kamata yi wannan kuma marhala ce wanda yanzu yawancin ƙasashen duniya musulmai sun tsinci kansu a wannan marhala ne marhalar da za su zo su samu kansu an fi su da rinjayen adadi an fi su da rinjayen dukiya an fi su da rinjayen mulki abin da annabi yake yi ya koyar a wannan marhalar shi ya kamata musulmai inda suke in sun tsinci kansu a wannan hali su ɗauko irin halayen su tabbaka wanda shi ne marhalar na makka kenan a kuri da duk abin da za a muku ci gaba da ibadan ku har zuwa lokacin da Allah zai ɗaukake ku ya ba ku na iza Allah shi ne imani da sha aikata kyawawan ayyuka shi da nan nan ne sharaɗin nasara ba mutum aka bai samu ba nasara ba ta samuwa to kaga wannan marhala ita ce marhala na na farko na rayuwar manzon Allah wanda ya yi a makka duk abin da za a mai a lokacin ba a ba shi da umarni da ya rama ko ya kare kanshi a yi haƙuri kan wanda yanzu yadda farko farkon musulunci ta zaman to haka marhalan yake haka yanzu ma ƙarshen zamani ƙarshe ƙarshen zamani marhala ƙarshe ta koma ta yi kama da na farko da annabi ya faɗa bada islamu gariban sai ya ƙudu gai ba tsuba lil ba. الرباء قال الذين يصلحون ما أفسد الناس annabi ya ce musulunci ya fara bako yana wani iri kamar bako wata ya udu kuma zai zamanto bayan ma gariban kamar bako to tuba lil ghuraba bai na wanda suke dauke da musulunci a karo na farko da suka zama baki a cikin society din da suke lallai madalla madalla da su a ƙarshen zamani ma za a samu wasu su ma za su kasance kamar baƙi yasa suka zamanto kamar baƙi saboda riko da addini da suka yi wannan bai ce tuba lil quraba wai nan wanda ake musu kallon baƙi lallai madalla da su aka ce ma annabi to su waye quraba ne yace su ne wa'inda suke suke gyara abinda mutane suka bata annabina yuslihuna إذا أفسد الناس وكما الذين يصلحون ما أفسد الناس دول روايوي فقالوا أن مرحلة أنا فرقوني Ubangiji da ya fara da ita haka kuma za a ƙare da ita marhalan wato haraba na addini yanzu duk inda mutum ya je yana rike da addinin shi to zai zamanto kamar baku a duk inda yake yadda zamanin farko na manzon Allah ya kasance marhalan farko ana ɗaukar shi garibi da abubuwan da yake yi duk garibi ne wanda suka rike su ne guraba haka yanzu ma don haka karatun da annabi ya koyar a wannan marhala na farko ya yi a aikace ya koya masa habban shi shi ya kamata mu ma mu rike shi mu koya mu yi shi a aikace mu koya ma mu ma wa'inda suke gaban mu wanda shine haƙuri haƙuri da rike wannan addini ɗin dan dama ƙarshen zamani haka abun zai zama masu rike addini za su zama to kamar gaushi ne a hannunsu in ba juriya ba haƙuri za su sake shi suna sakewa kuma shikenan sun yi ban kwana da addini don haka wannan marhala na farko marhala na madaniya abinda take koyarwa kenan kaga kamar mu a najeriya kuma haka halin mu yake mun tsinci kanmu muna tare da abokanan zama wanda addinin mu daban-daban su suna da addinin su mu ma muna da addinin mu annabi ya koya mana karatu na cewa ku zauna lafiya da abokanan zaman ku wanda addinin ku ba ɗaya ba ya zaman to da kun dinukum waliyadi su riƙe addinin su kuma ku riƙe nasu ku riƙe naku ya zaman to ba su kan juna ba zakin juna ba musguna ma juna kowa ya yi ibadan shi cikin kwanciyar hankali cikin lumana wanda a lokacin ma far- marhalan farko kasan da sahabbai suka wahala suka shiga cikin kunci ana azabtar da su suka zo wajen annabi suka ce mai su sun gaji da wannan azabtarwa da ake musu ya musu izini kawai su gudu su tsira da addinin su su yi hijira suka gaya ma annabi annabi ya ce musu shi kenan ku tafi habasha in kun je habasha za ku samu wani sarki a can wanda la yuzlamu inda huwa ahada a waje sarki ne wanda la yuzlamu inda huwa ahadun ba a zaluntar wani a cikin masarautar shi saboda tsananin adalcin shi to da annabi ya musu wannan izini suka yi hijira suka tafi habasha hijirar kuda idan habasha bayan an turo annabi da risala da shekara biyar kacal kenan suka tafi habasha sahabbai da yawa mata da maza suka yi hijira suka tafi habasha nan da suka je wannan sarkin da suka samu ba musulmi ba ne wato kirista ne amma kajiyan da annabi ya yabe shi da cewa mai adalci ne ba a zalunci a masarautar shi wannan sarki wanda ake kiran shi da najashi shi ne ya rike sahabban annabi tsawon shekarun da suka zauna a can suna bauta ma Allah ba wanda ya musguna musu saboda adalci irin nashi shi najashi din to a lokacin ubangiji ya buga mana darasi na cewa shi haka rayuwar duniya ba dole bane sai kai ka shiga nawa ko ni dole sai na shiga naka a'a za mu iya zama a matsayin mu na yan uwa kana da addinin ka kana ibadan ka ni ma ina da addini na ina ibada na muna zaman lafiya yadda annabi ya tura sahabban shi hannun kiristoci suka rike mai amanan sahabban shi har tsawon shekaru sun zauna su na farko bayan nan wasu suka dawo da suka ji labari kamar an musulunta sai ya tabbata a ba a gama musulunta din ba suka yi alhijar saniya idan habasha suka yi shekaru da yawa ba su da ƙara dawowa ba sai da suka samu annabi ya yi hijira yana madina har ya yi shekara bakwai a gazuwar khaibar a lokacin ne sauran sahabbai da suka yi hijira zuwa habasha hijira na biyu suka dawo to kaga wannan darasi ne wanda annabi ya koya mana na zamantakewa da wanda addinin ku daban-daban wato zama a zauna lafiya kowa ya ibadan shi ba suka ba zagi da mu ma haka muke a sauran kasashen mu haka nan jamhuriyar ghana ma haka take to dole sai an ɗauki wannan darasi da annabi ya koyar na zaman lafiya a zauna lafiya da abokanan zama wanda akwai bambanci tsakanin addininmu da addininsu kowa ya yi ibadar cikin zaman lafiya marhalan farko abin da ta koyar kenan marhalan da aka musguna ma annabi da sahabbai har wasu suka yi hijira suka je aka ba da amanansu a hannun kiristoci suka riƙe amanan annabi suka kuɗa mai da sahabbai kamun a yi marhala na biyu wanda lokacin ƙarshen wannan marhalan annabi ya kai yana da shekara sha uku kenan yana kira zuwa ga Allah ana wahala kullum sai an daɗe kamun ka ji wani ya karɓi musulunci mutum ɗaya ɗaya ɗaya ke shiga musulunci har tsawon shekara goma sha uku to lokacin da annabi ya kai shekara hamsin da uku wato ya cika sunan shi na ahmad hamsin da uku kaga arba'in ɗin farko ga sha uku kaɗa zai ba da hamsin da uku adadin sunan ahmad kenan sannan ne aka mai hij- izini ya yi hijira zuwa madina ya yi hijira zuwa madina kuma ya zo ya samu mujtama ɗin madina ba kamar mujtama ɗin makka ba ne mujtama ɗin makka daga annabi ne mai kira zuwa ga allah sai sauran masu bauta ma gumaka su kuma sun ƙi yadda su karɓi saƙon shi da allah ya turo shi da shi kuma sun ƙi yadda su bar shi shi ma ya yi ibadan shi ya zo ya samu mutane a madina kuma ya same su kashi-kashi ne wato mutama ne kowa yana nan akwai masu bauta ma gumaka akwai masu bauta ma allah kamar yahudawa akwai kuma musulmai mutama ɗin da annabi ya zo ya samu wanda daga zuwan shi madina wata mutama mutama biyu ne suka ƙaru ya zo ya same su akwai masu bauta ma allah kamar yahudawa ga masu bauta ma gumaka nan kamar sauran larabawa shi kuma ya zo musu da musulunci yana zuwa ɗin kuma wasu da suka karɓi musulunci aka haifar da wasu kala daban wanda su kuma su ba musulmi ba su kuma ba yahudawa ba ba kuma masu bauta ma gumaka ba su ake kiransu munafukai to sai ya zama to musamman ɗin babu irin kalan mutumin da babu akwai musulmai ga yahudawa ga masu bauta ma gumaka ga munafukai nan to wannan marhala ita kuma abinda take koyarwa ita ma daban da marhalar abinda kuma makka take koyarwa wannan marhalan wato yana da ta'addudi a mujtama din annabi ya koyar farkon abin da ya fara yi bayan ya zo madina shi ne rubuta yarjejeniyar zaman lafiya dan a gwada maka duk inda aka haɗu aƙida ta bambanta irin haka babu wahala wani abu ya shigo ya ɗan jawo tashin hankali har ya jawo faɗa da kashe-kashe da haka annabi ya fara rubuta mu'ahada na zaman lafiya na cewa madina garinsu ne dukkansu sai an zo yakin yahudawa musulmai za su kare su ba wanda ya sai afka musu haka in an zo yaƙi da musulmai yahudawa ma za su taya musulmai kare kansu da wannan musamman da aka yi haka kuma sai aka zo aka yi mu'akati tsakanin wato muhajirai da lansa saboda a ƙarfafa zumunci da yake tsakani zumunci na addini aka yi haka duka to mar'alar nan marhala ce wanda ita ita ke ɗaura ta akan marhala ta farko marhalar can an yi haƙuri tsawon shekara goma sha uku wannan marhalar kuma da adawan yayyawa musgunawan yayyawa har mutum zai bar garin shi ya zo garin da annabi yake kana da aƙidan ka kana bauta ma Allah a garin ku aka kore ka aka hana ka aka musguna maka aka kwace dukiyanka da ka gudu ma ka je wani gari kana bauta ma Allah aka biyo ka wannan garin to nan kan ubangiji bai bari ba sai da ya izini da cewa to nan dole musulmai su tashi su kare kansu shine ma'anan ayan da aka fara saukarwa a kan lamarin kare kai wato jihadi shine uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir aka saukar da wannan ayan a nan ne a hankali duk hukunce hukuncen addini ya fara sauka dama mun ce abin da ya sauka alqur'ani kashi biyu a cikin uku duk na makka ne suna magana akan tauhidi da rayar da matattu bayan sun mutu to marhala na Makka- na madina kuma kashi ɗaya a cikin uku shi kuma hukunce hukunce aka yi ta saukarwa tunda addini ya samu karɓuwa ga adadin jama'a da yawa an kafa mujtama na musulunci saura a yi hukunce hukunce aka gina masallaci na bauta ma Allah aka saukar da hukunce hukunce wanda su ne ahkam ɗin da ya shafi musulmi a duk inda yake duk wani tasarrufi da zai yi yana da dole sai ya koma ya dubi addini ya ga mai addini ya saukar ma irin wannan halin za a yi tunda addini gaba ɗaya yana ittisali ne da shabakar rayuwar mutum gaba ɗaya tun kamun a haifi ɗan adam addini yana da ra'ayin shi a kan shi ya faɗi tanadodin da za a mai da shirye-shiryen da za a mai haka in an haife shi in yana rarrafe in yana yaro in ya girma in ya girma ya kai aure haka dai har in ya mutu ya zama gawa ma addini akwai shirin da ya tanada ma musulmi saboda addini ne mutakami ma'anar mutakami ya lulluɗa rayuwar ɗan adam gaba ɗaya tun kamun a haife shi har zuwa bayan an haife shi har zuwa ya mutu in ya mutu ga irin tsarin da addini ya bayar a mai na wanka da lulluɓe shi da mai birne shi da kuma raba abun da ya bari na gado duk addini yana da wannan ra'ayi addini ba wai yana farawa ne lokacin da ka shiga masallaci ya gama kuma lokacin da ka fita ba a'a addini yana da alaƙa da duk motsin mutum da duk kawaicin da zai yi a tsawon rayuwar shi na duniya shine ma'anan turin na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya lillahi rabbil alamin to wannan shine ma'anan takamu wato na addinin musulunci zamantowar shi addini ne mutakami ya taɓa kowane ɓangare a cikin rayuwar ɗan adam don haka wa'annan marhalan guda biyu na siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ya kamata musulmi kullum ya ringa istihzarin su da duk abin da ya shafe shi ya faru da shi bai kama da wani abu ya dubi rayuwar manzon Allah duk amsoshin tambayoyi mu suna cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk maganin matsalolin da musulmai suke fama da shi a duniya da ma duka mutane gaba ɗaya wa'inda ba musulman ba wallahi maganoninsu duka suna cikin rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in mun koma muka duba muka yi amfani da su nan ne duka matsalolin mu Allah zai warware mana su da kuma shi dama rayuwar manzon Allah haka yake ya kamata musulmi ya mai da rayuwar manzon Allah kamar madubi ne a wajen shi ya ringa gani yana kwaikwayo da shi saboda samun tsira to haka rayuwar manzo Allah ya kasance wanda kuma babu babban abun da mutum zai iya riko da shi ya tsira ya samu babban rabo kamar yadda muka ce sai kamar soyayya rike son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ya faɗa almar'u ma man ahabba kuma mai iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun da ya kai ta yasa irin wannan tararraki da muke taruwa na sai juna murnan samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman tuwon shi rahmatan lil alamina malamai suka ce mana irin wannan taron manzon Allah yana tare da mu da shi ake irin wannan taron saboda ubangiji yana cewa wa alamu anna fikum rasulullahi yace ku sani fa cewa manzon Allah na cikin ku na tare da ku wani waje kuma yana cewa kai fa tadkuruna وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله sai za ku kafirce gashi na ana karanta muku ayoyin alƙur'ani wa fikum kuma rasuluhu manzon Allah yana cikin ku don haka alhamdulillah da ya saka mu akan wannan tafiya hanyar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karkashin jagorancin shehu shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu wanda shi ne shugaban masoya manzon Allah a karnonin baya da suka wuce wanda shi ne duk wani alheri da yake hannunmu muka samu ta wajen shi radiyallahu anhu wanda shi ma ya samu duk alheran shi daga wajen shehun shi shehun mu gaba ɗaya shehu tijjani sahibu tariqa radiyallahu anhu da haka alhamdulillah muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan hanya ta ɗariƙar shehu tijjani cikin faidar shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu ya rayar da mu a ciki ya kashe mu a ciki kuma ya tashe mu ranar tashin kiyama tare da jagororin mu shi Ibrahim Kaula shi Tijjani radiyallahu anhu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ganin kurewar lokaci za mu tsaya a nan tun daga munan cikin malamai gaba daya kawai dai lamari ne na manzon Allah kai ma mutum ya dan samu ya faɗi wani abu dai ya samu lada amma banda haka duk wa'inda suka halarto da niyyar taya juna furnan samun manzon Allah dukkan ma'anan manyan mutane ne zaɓaɓɓu alhamdulillah mun gode ma Allah za mu tsaya daga nan saboda ƙurewar lokaci wa'inda suka shirya wannan taron ita hajiya Allah ya saka mata da alheri duk wa'inda suka taya ta da nasiha ko da tallafawa Allah ya saka musu da alheri gaba ɗaya su ma mu da muka zo nan da wannan niyya kuma Allah ya kiyaye mu ya biya mana bukatunmu na zahiri da na baɗini albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙasa ta Accra ta Jamhuriyar Ghana Allah ya sa mata albarka irin albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare ta ya kare ƙasarmu Najeriya Najeriya musamman yanzu lokacin da ake fama da zaɓe tuntunu ta kuta ina suna neman kullowa Allah ya kiyaye mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta nan zaɓen da za a yi wata shekara Allah ya zaɓa muku alheri ya zaɓa muku mai tausayin ku wanda zai kawo muku ci gaba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya kuma da kyakkyawan tarba da aka mana da kulawa Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama الله يسامك النبي صلى الله عليه وسلم كرم شفاتي على صلاة الفاتي الله يبيها من بقاتهم ونزاهري دبائي الله يكاو من زمن لا فيها يسكع البركتية أقررك مقبائيا قررك الغانا قررك نيجيريا البركة من دعا الله صلى الله عليه وسلم فرسالة فيها الله يباس لا فيها رسولي من زوجيا أسكم الله يبام رسولي من إلمي الله يبام masu neman duk kowa da irin bukata da yake da shi bayyananniya da ɓoyayya duk Allah ya biya masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da manzon Allah akan ya biya mana akan ubangiji ya biya mana bukatun mu ba dan mu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين